يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين عباد الله إن الصلاة عماد الدين وإصام اليقين هي ناسية القربات وغرة الطاعات وخير الأعمال وهي أول ما يحاسب عنها يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أخرجه أحمد أيها المؤمنون إن الله تعالى أمركم بإقامة الصلاة والمحافظة عليها وقد حفكم على ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الحديث أيضا أخرجه إمام, إمام أحمد في مسنده عباد الله إن الله جل وعلا توعب, للمتودع توعب المضيعين للصلاة بالإثم والغي والتورط في الشهوات والآثام فقال عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عباد الله إن عضاءة الصلاة من أعظم الكبائر وأكبر الآثام قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يضاءون ويمنعون الماعون إن لإضاعة الصلاة صورا عديدة إلا أن أعظمها ذنبا وأخطرها جرما وأشدها عقوبة وأسوأها عاقبة تركها بالكلية والعياذ بالله فترك الصلاة أيها المؤمنون كفر بالله العظيم انخلاء من الدين وانسلاك من عبودية الله رب العالمين وهي والله العظيم نكبة كبرى ومصيبة عظمى أن يقطع العبد صلته بمولاه الذي خلقه فسواه ومن كل نعمة أعطاه فترك الصلاة والمحافظة على تركها لا يكون ممن في قلبه مثقال حبة مثقال حبة خردل من الإيمان بل لا يصدر ذلك إلا من قلب عشش فيه الشيطان فرخ فيه وباض فحال بينه وبين ذكر الله تعالى وشكره كما قال جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أيها المؤمنون لما كانت هذه حال المعرب عن الصلاة التارك لها قال من لا ينطق عن الهوى قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة الحديث أخرجه مسلم وفي رواية الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقد أجمع خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء أجمع سحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر تارك الصلاة فعن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة رواه الترمذي بإسناد صحيح وقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم المحدث الملهم لا إسلام لمن ترك الصلاة وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من لم يصلي فقد كفر فكفر تارك الصلاة عباد الله أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السهابة رضي الله عنهم أجمعين وجعله الله تعالى سببا لدخول النار فقال تبارك وتعالى في ذكر أسباب دخول النار والخروج عن زمرة الأبرار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهذا أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين أو أولاها ترك الصلاة ثم ترك إطعام المسكين ثم الخوض بالباطل ثم التكذيب بيوم الدين وقد ورد الوعيد يا عباد الله في حق من ترك صلاة, صلاة واحدة فهي صلاة العصر فقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله الحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله والعياذ بالله فكيف بمن ترك الصلاة تلو الصلاة أليس هذا أحق بالحبوط والخسران أيها المؤمنون إن من إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها فإن الله جل وعلا فرضها مؤقته كما قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالصلاة لها وقت لا تصيح إلا به لا يجوز تأخيرها عنه كما لا يجوز تقديمها عليه فمن أخل بهذه الأوقات تقديما أو تأخيرا فقد جاء حوبا كبيرا قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون عباد الله إن من عضاعة الصلاة عدم إقامة واجباتها وأركانها فإن الله جل وعلا جعل من ألامات النفاق وسماته, وسماته الإقلال بأمر الصلاة فقال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فهذا يا عباد الله يدل على أن عدم إقامة أركان الصلاة وواجباتها من علامات النفاق فاتقوا الله عباد الله حافظوا على الصلاة وصلوا كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقوموا لله قانتين خاشعين راغبين راهبين أيها المؤمنون اتقوا الله واعرفوا قدر هذه العبادة الجليلة فإن قدر الدين في قلوبكم بقدر ما يقوم بها من تعظيم الصلاة والعناية بها فإن للصلاة عند الله منزلة عظيمة وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بها حتى وهو في سكرات الموت فأن عنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو في الرمق الأخير الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره ولا يفيض بها لسانه وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم على قدر على قدر حظهم في الإسلام ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة وقال عليه رحمة الله فاعرف نفسك يا عباد الله احذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك فاعرفوا أيها المؤمنون منزلة هذه العبادة حافظوا عليها في أوقاتها أتموا ركوعها وسجودها حافظوا عليها في المساجد فإنها من شعائر الدين التي أمركم الله بها حيث قال واركعوا مع الراكعين وأمر بها حتى مع القتال والحرب فقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تبعا تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا فكان الصحابة إذا جاء وقت الصلاة تركت منهم طائفة طائفة القتال وقاموا لله قانتين يدعون يدعون رب يدعون ربهم خوفا وطمعا فما بالكم يا من تتخلفون عن صلاة الجماعة يسمع أحدكم داعي الله حي على الصلاة حي على الفلاح وهو مقيم آمن فلا يحرك ذلك النداء فيه ساكنا بل هو في شغله أو له أما أما سمع هذا المستهتر بما قال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن فإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فاتقوا الله أيها المؤمنون حافظوا على الصلوات واستكثروا من الصالحات الباقيات تعاهدوا أولادكم وأهليكم مروهم بالصلاة كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ربنا اجعلنا مق... ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu albarka khutubar mu ta yau cikin ƙaddarawa Allah maɗaukakin sarki za ta tattauna ne game da hatsarin da ke cikin tozar ta sallah ‘yan uwa ba za mu bayani ba ne game da falalar sallah ko ladan da ke cikin tsaye da sallah ko abin da yake kama da haka a'a insha Allah ta'ala za mu mai da hankali ne game da haɗari da kuma bala'in da ke cikin tozar ta sallah Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ‘yan uwa masu albarka mu sani Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai tsarki yana gaya mana cewa hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye salloli ku kiyaye a bisa salloli da kuma sallar tsakiya Allah madaukakin sarki ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya dan Allah subhanahu wataala kuna masu mai da hankali wajen bauta gare shi lalle mu sani cewa sallah ita ce ginshikin addini ita ce take ƙara wa musulmi yaqini sallah ita ce kashin bayan kowace ibada ita ce mafificiyar aiki sallah ita ce ibada ta farko da Allah madaukakin sarki yake fara kalla yayi hisabi akan ta idan Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyamarsa wanda ya dace sallarsa ta cika to shikenan sai Allah madaukakin sarki ya sa a kai shi aljanna wanda ko duk sallarsa bata cika ba aka samu matsala a cikin ta to lalle sai an kawo sauran ayyukansa an auna an bincika an ga ko akwai matsala ko babu wanda ko duk aka ce za a yi masa keke da keke a lahira a kawo ayyukansa gaba ɗaya abin cika to ba zai kai labari ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce man nuqisa hisab uzziba wanda duk aka yi masa keke da keke a hisabi a kawo wancan duk abin da kai a ɓoye da fili ƙarami da babba sai an kawo an auna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan ba za su kai labari ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye to lallai idan sallar ka bata cika ba ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai umarni a kawo sauran ibadu a auna a gani kuma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ba mu labari cewa ra'asul amri islam lalle kan al'amari gaba ɗaya shine addinin musulunci ginshikin al'amari kuma shine sallah ka kuwa san cewa ginshiki shine abin da duk ya kasance idan ba shi a jikin abu to abin ba zai zauna ba ginshiki shi ke taimakawa kowanne irin gini ya zauna duk ginin da aka ce ba shi da ginshiki to wannan ginin ka ɗauke shi a matsayin rushashe to haka addini yake ko ibada take gaba ɗaya idan babu sallah dukkanin ibadar ko addinin ko musuluncin mutumin da babu sallah a cikinsa to rushashe ne wannan addinin nasa ba karɓaɓɓe ba ne a wajen Allah maɗaukakin sarki wazir watu salamihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ƙololuwar can saman addinin musulunci shine aljihadu fi sabilillah jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa in uwana masu albarka lalle Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu tsira sallah ya kuma umarce mu da mu kiyaye ta annabi mu tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kwadaitar da mu akan haka tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake cewa man hafaza alaiha lalle duk wanda ya kiyaye sallah kanat lahu nuran wa burhanan wa najatu yawmal qiyama sallan nan zata zamto masa haske da garkuwa da tsira a gaban Allah gobe kiyama wa man lam yuhafiz alaiha wanda ko duk bai kiyaye sallah ba lam takul lahu nuran wannan sallar ba za ta zamto masa haske ba wala burhanan ba za ta zamto masa garkuwa ba wala najatan ba za kuma ta zamto masa tsira a gaban Allah ba ranar tashin alkiyama annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ranar tashin alkiyama kuma irin waɗannan masu tozartar da sallah wanda ba sa kiyaye sallah za a tashe su ma'a qaruna tare da qaruna wa fir'auna da fir'auna wa hamana da hamana wa ubay ibn khalaf da ubay dan khalaf wanda jigajigan kafare ne da duniya bata irin su ba to duk wanda baya kiyaye sallah zai tashi ganshi dindim a tsakiyar su sun kewaye shi Allah madaukakin sarki kiyaye yan uwana masu albarka mu sani cewa lallai Allah madaukakin sarki yayi mummunan tanadi ya kuma yi alƙawarin narko mara kyau mara daɗi ga dukkanin waɗanda suke waɗanda suke munana sallah game da waɗanda suke wulaƙanta sallah game da waɗanda suke tozartar da sallah Allah maɗaukakin sarki ya yi musu mummunan tanadi na taɓewa da asara daga ƙarshe kuma shiga jahannama sannan bin sha'awa sha'awi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul Maryam bayan ya jero kissar annabawa da manzanni bayansa salihai nagari sai ya rufe da faɗinsa ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adam wa mimman wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina sai ce idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya Allah madaukakin sarki ce waɗannan bayi nagartattu manya manyan bayin Allah su ne za ka gansu idan aka ambata musu aka kirawo sunan Allah maɗaukakin sarki a gabansu sai kaga sun faɗi sun yi sujjada suna kuka saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu mamaya sai wasu halifofi suka biyo bayan waɗannan bayan Allah nagartattu ma'ana annabawan Allah kenan da manzanninsa bayan sun shuɗe sai aka samu wasu mamaya da suka maye gurbin su suka biyo bayan su sai dai kash su aikinsu ba irin aikin annabawa ba ne sun yi aiki na tir sun yi aiki na Allah wadai sun yi aikin da ba za a yaba ba sai dai mafi munin aikinsu Allah maɗaukakin sarki ambaci guda biyu saboda muninsu ya ce fa khalafa min ba'adim khalfun sai ya ce mai aba'us salata abu na farko da Allah maɗaukakin sarki ambata ya ce aba'us salata sun tozartar da sallah shine abin da ya faɗa sun tozartar da sallah tozartar da sallah ta hanyar yanayin ta gaba ɗaya tozartar da sallah ta hanyar daina yin ta akan lokaci ta hanyar kaƙin sallah har lokacin ta fita tozartar da sallah ta hanyar daina yin ta a cikin mutane tozartar da sallah ta hanyar kin cika ruku'unta da sujjadarta da rukunanta da duk abin da ya kamata a yi ta kaƙi wannan daina cikin tozartar da sallah Allah madaukakin sarki ce aba'us salata sai abu nabi ya ce wattaba'ush shahawati sai kuma hakan ya gadan musu da bin sha'awa sha'awan zuciyarsu dan ka'ida ɗan uwa shine duk mutumin da ya kiyaye sallarsa yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar sallu kama ra'aytumuni usalli yake kokari yake dabbaka shi yadda ya kamata to zaka samu insha Allah ta'ala yana kiyaye abubuwan da Allah baya so daidai gwargwadon ikon sa ba mu ce zai zama ma'asumi ba amma daidai gwargwado za ga yana kiyaye abin da Allah madaukakin sarki baya so ai haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ankabuti utlu ma uhiya ila utlu ma uhiya من الكتاب سيتي ميو أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace haƙiƙa sallah tana hani zuwa ga alfasha da munkari shi yasa idan ka kiyaye sallah haƙiƙanin kiyayewa dan uwana mai albarka insha Allah ta'ala alfasha da munkari zaka yi nesa zaka yi nesa da su insha Allah ta'ala to abin da ya kai su zuwa ga bin sha'awa sha'awe shine tozartar da sallah أضاءوا الصلاة سي الله تيمي واتبعوا الشهوات الله تي فسوف يلقون غيا da sannu za su haɗu da asara da taɓewa wasu daga cikin malaman tafsiri kamar yadda abu abdullahi al-qurtabi ya kaito a cikin tafsirinsa daga abdullahi dan masud Allah ƙara masa yarda da abdullahi dan abbas Allah ƙara masa yarda shi ma dukkanin sun kawo wannan tafsirin cewa al-ghayyu wani wadi ne wani kwari ne wani rami ne a cikin wutar jahannama ita kanta wutar jahannama tana neman tsari da shi to irin wannan wadi irin wannan rami na cikin wutar jahannama shi Allah madaukakin sarki zai sa a jefa a tsindima wanda suke tuzartar da sallah a duniya Allah ya tsare mu yan uwa yan uwa na masu albarka mu sani cewa lallai tozartar da sallah na ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai na ɗaya daga cikin alkaba'ir kamar yadda imam al-qurtubi ya ambata lokacin da ya kawo wannan ayar sai ce wannan ayar tana nuni tana nassanta cewa lallai tozartar da sallah na ɗaya daga cikin manya-manyan zunuban da suke jefa mutum cikin ramin da ba zai iya fita ba mu sani cewa ‘yan uwa tozarta sallah yana da surori kala-kala yana da nau'i kala-kala sai dai mu sani cewa mafi girma da mafi haɗari mafi bala'in da tozartar da sallah zai kunsa shine barin sallah gaba ɗaya e mafi mafi haɗarin tozarta sallah ‘yan uwa na farko na can ƙololuwa shine mutum ya daina yin sallar gaba ɗaya ‘yan uwa masu albarka wallahi daga cikin daga cikin musulmi al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake samu suna daina sallah gaba daya wallahi ƴan uwa sallar gaba daya ba sa yin ta babu ruwan su da ita yana zaune za a yi asuba a yi azhar a yi la'asar a yi magariba a yi isha na san yana harkokin sa bata dame shi ba sai dai wani lokacin idan juma'a ta zo dan kan mutane ce baya sallah gaba daya sai ya dauko duduma ya to masallaci amma wallahi baya sallah kwata kwata karka ce a cikin jam'i ne baya yi a'a a gida ma baya yi a gida ma baya yi wani dan uwa yake ban labari cewa akwai wani wanda suke tare da shi dattijo ne ya kai shekarun girma yace wallahi ba su taba gani sallah ba ba su taba gani sallah ba idan ana zaune ana hira lokacin sallah yi kowa zai tashi je ya samu buta ya alola ya tafi inda zai sallah idan dan karfe 1 ne je karfe 1 idan dan karfe 1 da rabi ne tafi karfe 1 da rabi idan ma dan karfe 2 ne je sallarsa dai kowa zai je sallah amma shi wallahi sai ya tashi ya canza waje sai ya koma can idan yan karfe 1 sun dawo sai zo haɗu da su a cigaba da hira yace wallahi baya sallah da yake ban labarin nace lalle ya kamata ka je ka same shi kai mai nasiha idan ya mutu aka ya mutu a matsayin arni sai ce malam wallahi lokaci ya kure yanzu yana nan a kwance a shimfiɗan mutuwa yana nan a kwance ba shi da lafiya bai san inda kansa yake ba ‘yan uwa musulmi ne wannan dattijo da ‘ya'yansa da jikokinsa gaba ɗaya amma baya sallah to a cikin samarinmu da matasanmu akwai wanda suke da wannan ɗabi'ar ba ruwansu da sallah in kaga suna sallah to wani abu ne ya taso ko kuma suna cikin mutanen da ba za su iya kauce musu ba to sai su je a yi sallah tare da su don ka a ce ba sa yi gaba ɗaya amma dai haka kawai sashi da su sallah ba sa yi ‘yan uwa duk mai irin wannan hali mai irin wannan siffa ya sani cewa ya kwaba rigar addinin musulunci daga jikinsa ya sani ya yi bai bai da addinin musulunci babu shi ba addinin musulunci annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce yake cewa bainar rajul wa bainar kufri tarkus sala tsakanin mutum da kafirci abin da ya raba musulmi da kafirci wani layi ne wani hajizi ne wani abu ne wata katanga ce guda ɗaya shine tarkus sala barin sallah ma'ana da zaran musulmi ya bar sallah gaba ɗaya daina yin ta to wannan babu shi babu addinin musulunci wacce ruwaya annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace al-ahadu allazi bainana wa bainahum alƙawarin da ke tsakanin mu da su abin da ke shiga tsakanin mu da su ma'ana arna kenan yace tarku sala shine barin sallah faman yace as-salatu shine sallah faman tarakaha wanda wanda ko duk ya kyale sallah ya daina yin sallah yace faɗa duka far inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam e kun san ka ba ka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na kafarta musulmi ba ko haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce faman tarakaha wanda ya kyale ta daina yi faqad kafara ya kafarta yan uwa mu sani cewa al'ummar da suka fi kowace al'umma tsarki da girma da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki bayan annabawa da manzanni sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta tabbata daga sahabi Abdullah bin Shaqiq Allah kara masa yarda yake cewa babu wani abu da su taron sahabbai suka haɗu suka yarda suke ganinsa a matsayin kafirci kamar barin sallah ya za ka yi da abin da sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari suka ijima'i a kansa ya ce babu wani abu da sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke ganin barinsa kafirci ne kamar barin sallah dan uwana mai albarka me za ka yi me za ka samu me za ka cimma ka daina sallah gaba ɗaya me za ka cimma uwa wannan abin da nake faɗa yana faruwa fa yana faruwa ba shafa labari ba ne ba kuma faɗar abin da ba a yi ba ne wallahi yana faru uwa akwai wanda a cikinmu ne musulmi ba sa sallah uwa ba ruwansu da sallah ba ta shafe su ba ba ta gabansu in kaga sun yi sallah masala su ce kawai uwa masu albarka mu sani cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi a ya faɗi wannan maganar game da duk mutumin da ya daina yin sallah haka nan an samu asar daga sayyidina Umar ɗan Khattabi Allah ƙara masa yarda al-mulham eh wanda Allah madaukakin sarki ke masa ilhama radiyallahu anhu yake cewa la islama liman taraka sala ba musulunci kwata kwata ga wanda ya bar sallah inji sayyidina Umar yan uwa wannan ya fara lokacin da Abu Lu'lu atul Majusi ya soki sayyidina Umar lokacin da zai wafati ya zo ya soke shi sayyidina Umar bayan ya suma an dauke shi an kai shi gida a lokacin yana cikin sallah yana cikin sallah ta asuba aka dauke shi aka kai shi gida bai san inda kansa yake ba yan uwa lokacin da sayyidina Umar ya farfado abin da ya fara tambaya shine mutane sun karasa sallah shine abin da ya fara tambaya aka ce masa an karasa ya amiral mu'minina yace alhamdulillah la islama liman taraka sallah yace nagode wa Allah saboda ba musulunci ga duk wanda ya bar sallah inji sayyidina Umar haka nan an samu asar daga sayyidina Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda yake cewa man lam yusalli wanda duk baya sallah faqad kafara wannan ya kafarta ko shakka babu yan uwa mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin littafinsa mai tsarki idan aka sa ‘yan wuta a cikin wuta za a tambaye su cewa menene ya shigar da ku wutar jahannama me ya sanadiyar ku fada wutar jahannama ‘yan uwa ku bari ku ji amsar da za su bayar a cikin suratul muddaffir Allah madaukakin sarki ce ma salaka kun fi saqar menene ya sanadiyar ku shiga wutar saqara qalu sai su ba da amsa su ‘yan wuta su ce farkon abin da za su faɗa shi ne mai lamnaku minal musallina abin da ya shigar da su cikin wutar jama shi ne ba su kasance daga cikin masu sallah ba shi ne abu na farko wa lamnaku nutsi'imul miskina ba su kasance daga cikin masu ciyar da miskinai ba wa kunna na hubu ma'al kha'idina sannan sun kasance suna kutsawa tare da masu kutsawa cikin saɓan Allah maɗaukakin sarki ba su ankara ba suna rayuwarsu a haka suna saba wa Allah ba sa sallah suna tozarta sallah ba su yi aune ba hatta a tana liƙinu har sai mutuwa ta zo musu ita ce a liƙinu har sai da mutuwa ta zo ta fauce su ba su an ba sai dai jin suke kawai a cikin kabari a kwanci babu lokacin gyara kuma a lokacin ya wuce to abin tashin hankalin a gaba sai Allah maɗaukakin sarki ce irin waɗannan masu wannan hali fama tamfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton mai ceto ‘yan uwa ba zai amfane su ba. Bayan su aikin nasu ya tsindi masu cikin ramin da ya tsindi masu sannan duk wani mai ceto Allah maɗaukakin sarki ce cetonsa ba zai cece su ba. Tun daga kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zuwa ƙasa. Allah bai ga dama ya ba da cetonsu ba. Daga cikin manya manyan laifinsu ‘yan uwa shi ne lamnaku minal musallina. ‘Yan uwa mu sani cewa sallah ɗaya kawai daga cikin salloli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nassanta mana cewa ka barta ka kiyinta har lokacin ta ya wuce aikin ka zai iya lalacewa duka dan uwana mai albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man taraka salatal asr wanda duk ya bar sallar la'asar sallar la'asar dai da muka sani wanda ya bar ta ya kiyinta har lokacin ta ya wuce babu abin da yake ba shi da wani uzurin da shari'a za ta karba ya zauna sallar la'asar ta wuce har magariba ta shiga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce faqad habita amaluhu aikinsa duka ya lalace ya rubuce yan uwa wanda ya bar sallah guda ɗaya an ce aikinsa ya lalace ya rubuce kuma wanda ya bar sallah gaba ɗaya wanda ya bar sallah guda ɗaya aikinsa ya lalace wata roya ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare cewa wanda ya bar sallar asar faka annama witira ahluhu wa maluhu wanda duk ya bar sallar asar kai ka ce da gidansa da iyalansa da dukiyarsa komai da kasan ya mallaka a duniya sun kama da wuta sun babbake bashi da kuma sai shi shi kadai da dukiyarsa da iyalansa da komai nasa duka ya rasa su daidai suke da wanda ya basalla asar lokacin ta ya fita to ya kuma wanda ya basalla gaba daya yan uwana masu albarka daga cikin siffa daga cikin siffofi na tozarta sallah shine rashin yin sallah a lokacin ta ƴan uwa shine ka yin sallah ka bar ta sai lokacin ta ya fita lokacin sallar azhar ya zo baka yi ta ba sai lokacin sallar la'asar lokacin sallar la'asar ya shiga ka yin sallar la'asar sai lokacin magariba har lokacin ta ya fito mukutari ya shiga baruri ya shiga duk baka tashi kai sallah ba saboda kana meeting saboda kuna taron siyasa saboda kana kasuwanci saboda kana kalle kalle saboda kana kaza kana kaza har lokacin ta ya wuce yan uwa wannan ka shiga cikin matsala Allah madaukakin sarki yace fawailul lil musallina bone azaba ta tabbata ga masallata amma ba kowane irin masallata ba sai Allah yace alladhina hum an salatihim sahuna sune masu rabkanwa masu wasa a cikin sallar su wani irin wasa shine wasa da lokacin sallah har lokacin ta fita alladhina hum yara'una sune masu yin riya lokacin da suka tashi za su sallar wa yamna'una al-ma'una kuma suna hana zakkata ta wajibi yan uwana masu albarka mu sani cewa Allah madaukakin sarki da ya kaddara mana yin sallah lallai ya ajiye mana lokacin da dole ne sai ka yi shi a cikin ta inna salata kanat alal mu'minina sai ce me kitaban mawqutan lallai sallah ta kasance game da mu'minai sai ce kitaban abar farlantawa ce abar wajabtawa ce akan su kuma mawqutan tana da lokaci shi sa ku kalla da kyau idan da akwai wanda ya fi cancanta a ɗaga masa ƙafa ya gama sha'aninsa ya gama abin da ya shagaltar da shi sannan ya je ya sallah da wanda yake cikin halin yaƙi ne wanda yake cikin halin yaƙi hali ne na mutuwa da rai ko da yaushe za a iya kashe shi to me yasa ba a ce masa ka dakata ka gama yaƙin sannan ka je ka haɗa sallolin ka kai ba Allah madaukakin sarki ce ko a yadda kake sai kayi sallah shi yasa ka je ka karanta littattafan hadisi da littattafan fiqh zaga a kaifiya ta salatul khawfi sallar tsoro ta kai guda biyar ko guda shida idan waccan taƙi ai wannan idan wannan taƙi ai waccan idan wannan taƙi kai ƙarshe ma Allah madaukakin sarki ce fa in khiftum farijalan aw rukbana idan duk abin yaƙi ba ku iya samun dama kun yi sallar tsakaninku da kafirai ba kuna cikin yaƙin kuna kai suka ana kai muku suka kuna ruwan wuta su ne muku ruwan wuta a lokacin lokacin sallah yayi kada ku bari sai lokacin sallah ya fita ku yi ta kuna tafi akan kafafuwanku ko kuma kuna hai akan dawaki annabi ya ce ko kana fuskanta alƙibla ko baka fuskanta sai kai sallah haka dan uwa mutumin da yake wannan hali an ce sallah a lokacin ta kai mai uzurinka kana zaune lokacin sallah ya wuce wani wallahi ɗan uwa za ku ga sai ya je kwanciya bacci zai fara jero su wallahi sai ya je kwanciya bacci yana can yana harkokin sai yana shirme duniya yake nama duniya kuma ta ƙi samuwa sai ya zo kwanciya ya azhar ya la'asar ya yi magarba sannan biyu bayan taɗi sha kwanta ya ce Allah ka tashe mu lafiya ya gama e ya bayar shi daga shi na Allah ka karɓa ko ka karɓa shi da ya bayar ya sauke baya jin wallahi in uwa irin waɗannan ba sa ji sun yi wani abu na kuskure a cikin zuciyarsu shi da kawai ya bayar Allah ga shi nan ka karɓa ko ka karɓa ni dai na yi ɗan uwa mai albarka me za ka je ka gaya wa Allah maɗaukakin sarki ka bari sallah ta wuce ba kai ba shi sa malamai suke cewa duk mutumin da ya bari sallah ta wuce haka kawai ba uzurin bacci ne ya ɗauke shi ba ba kuma uzuri ne na mantuwa ba malamai suka ce ko ya yi sallah bayan lokacin ta ya wuce ba za a karɓa ba babu ruwan Allah da ita me yasa ba za a karɓa ba saboda Allah madaukakin sarki aje mata lokacin ta nata me yasa ka bar ya wuce me uzurin ka baka da uzuri to ba ruwan Allah da ita wallahi haka wasu malamai su faɗa ba ruwan Allah da ita in kaga ka rama sallah Allah ya karɓa to ka manta ne sai ka je ka yi ta babu laifi ka yi bacci ne sai ka je ka yi ta babu laifi ‘yan uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye sallah daga cikin siffofi ‘yan uwa na wulaƙanta sallah ‘yan uwa na masu albarka shine akwai rashin cika sallah yadda ya kamata e shine rashin cika rukunanta da sujjadata da ruku'inta da karatunta da tsaiwata da duk abin da sallah take bukata ba mu je mun koyi sallah yadda ya kamata muna yin ta ne kawai yadda muka gabata yadda muka ga dama ‘yan uwa mu sani irin wannan sallar ta rashin cika sallah da ta kamata wallahi siffa ce daga cikin sallolin munafikai haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce sallah ce daga cikin sallolin munafikai Allah madaukakin sarki ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati sai ce mai qalu khusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tilka salatul munafiq irin wannan sallah irin ta ce sallar munafikai yajlisu zai zauna yana dakon fitowar rana har sai lokacin da rana ta fito sai ta fito a tsakankanin kahon shedan sai ya tashi sai ya je yayi tsatsagen gurja haka annabi ce fana qaraha sai yayi tsatsage irin abin ake cewa sallah ya faki baya wa sai lada irin wannan sallar sai mutum ya je ya yi ta annabi ya ce a cikin sallah wala yuzkurullah fiha illa qalilan bayan ambatan Allah sai sai kadan kadan a ciki ya uwa dole ne mu je mu koyi yadda annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare koyar da sallah wallahi kada ka zo kai sallah ka gama Allah madaukakin sarki ya ki karba yan uwa mu koma hadisin al-musi'u salatahu din nan magani mutum ne da ya sallah a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana kallon sa yayi iya abin da yake gani zai iya amma bai iya ba ya zo yawa annabi sallama annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli yace ko ma kai sallah wannan sallah taka bata haka ba annabi ya ce masa ba lam tusalli dan uwa mukan lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya ƙara komawa yayi sallah annabi ya ƙara ce masa ko ma kai sallah ba kai sallah ba sai da tuka ya sau uku yace ya rasulullah iyakacin kure malejin sallah ta kenan koya min ba shi kenan ya huta ba annabi ya ce masa idza qumta ila salati fa asbigh alwudu'a thumma istaqbil qibla thumma kaza thumma shine wannan salatin dogo da ake karanta ake ce masa sallar maimuna sallarsa shine wannan mutum haka annabi ya koya masa sallah muka samu albarkacin sa ta hanyar koya masa sallah muka koyi sallah daga annabi tsira da aminci tsar tabbata gare shi abubuwa da yawa kai mai uzurin ka da zaka je ka sallah yadda kaga dama yanzu in ka shigo masallata mu hada sau ma wani lokacin baka iya ba hada sau wani lokacin wallahi ba mu iya ba idan ka ce idan ka ce mutum ya dau sau sai ce kawai karba da shi ba za a yi masa magana ba sau ma idan ka ce mutum ya gyara gani yake ya fi karfi a ce masa ya gyara sau ballata kai bayanin sallah mutum ya fi so ya je ya yi sallah ‘yar faki ba yawa sai lada, ‘yar faki ba yawa sai lada, sai daga jin wannan kasan aishe gantaka ce, ya ce ba yawa kuma sai lada. To irin wannan sallar Allah maɗaukakin sarki baya maraba da ita, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kawar da ita ba, lallai ne dole ne ‘yan uwa mu je mu koyi sallah daga tushenta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, annabi ya fita ya koyar da sallah kai tsabar koyar da sallah ma annabi hakan mambari ya hau. kamar mimbari irin wannan annabi ya kan mimbarinsa a masallacinsa mai albarka ya yi sallah don sahabbansa su gani idan zai sujjada sai ya sako daga matattakala sai ya ɗora goshinsa a kan matattakala idan ya gama kuma sai ya koma don kowa ya gan shi ya ce inna ma fa'altu zalika li ta'atimu bi wa li ta'lamu salati wa li ta'lamu salati ya ce na aikata haka ne don ku koyi da ni kuma ku san yadda nake yin sallah annabi ya fita yan uwa masu albarka a gurguje abu na ƙarshe daga cikin siffofi na tozartar da sallah shine rashin yin sallah a cikin jam'i rashin yin sallah daga a cikin jam'i babu wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a wannan shi ma tozartar da sallah ne yan uwa ba daidai ba ne shi sa na gaya muku cewa addinin musulunci ya tsara hatta lokacin da ake yaƙi Allah Allah madaukakin sarki aya guda ya saukar ta salatul khawf yace fa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su su sahabbanka a lokacin yaƙi sai ce fa'aƙamta lahumus salata ka tsaye musu da sallah ma'ana ka yi musu jam'i kenan ba a ce kowa ya tasa ba inda ba abu ne rin taɓi an rasa yadda za a yi ba to idan a cikin yaƙi an ce a yi sallar jam'i ya kuma a zaman gida ya kuma a zaman gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallahi na kusa wani lokaci in sa a kirawo sallah in umarci ɗaya daga cikin sa bai ya shiga wajen liban ya yi sallah da mutane ni kuma in samu wasu mutane tare da ni in ce mu tafi gidajen wanda duk ba sa yin sallar jam'in kona gidajensu annabi ya ce wallahi na kusa yana ka saura kiris tun da kona gidajensu me suke a gida ba su fito sallah ba me suke a gida ana sallah kana gida kana kallo ana sallah kana gida kana hira ana sallah kana ciniki kana bada kaza shi sa faɗin mai kiran sallah hayya ala sala hayya ala fala dukkanin wanda ya ji sai ya amsa wajibi ne idan ka ji hayya ala sala hayya ala fala to dole ne sai ka amsa shi sa babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yake cewa man sarrahu ay yalqa Allah gadan musliman wanda duk zai faranta masa rai yake so ya haɗu da Allah madaukakin sarki gobe kiyama lami lafiya sai ce to ya kiyaye waɗannan salloli a cikin mutane da zarar ya ji an yi kiran sallah ya taso ya ce lau sallaitun fi buyutikum da a ce za ku rinka sallah a gidajenku kama yi salli hadal mutakhallif kama yadda wancan wanda yana ji ana kiran sallah yana sallah yana ji ana kiran sallah yana zaune a gida ya ki tasowa ya zo yake yi za ku yi sallah irin tasa ya ce la taraktum sunnata nabiyikum to da kun bar sunna annabinku da kun yi watsi da sunna annabinku yace walau taraktum sunnata nabiyikum da a ce za ku bar sunna annabinku la dalaltum yace wallahi da kun bata da kun bace wa hanya wala qad ra'aytuna yace Musa habba yace na gan mu inji Abdullahi dan Mas'ud wa ma yatakhallafu anha babu wanda yake zama ya ki fitowa ya je sallar jam'i illa munafiq ma'lumun nifaq sai wanda yake munafiki kuma kowa ya san munafiki ne ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa yace ina gani wasu daga cikin sahabbai ana ɗauko su suna suna ana ɗauko su tsakanin mutum biyu rashin lafiya ta kai rashin lafiya ma da mutum ba iya tasowa sai dai mutum biyu su sako shi a tsakiya ɗaya anan ɗaya anan a zo da shi cikin masallaci a ɗora shi akan sau sannan a koma a bar shi saboda kada sallar jam'i ta kwace masa dan uwa amma mu me muke kana ina ana sallah kana zaune kana ji yan uwa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ba mu ikon kiyaye sallah Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن